من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ainihin kaddarci tattaruwanmu a cikin wannan masallaci na stm a wannan rana ta alhamis ashirin da bakwai ga watan zulqa'da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda muna karatun wannan manzuma ta zamzami fi usulin tafsir wanda mun shiga annau'ur rabi'u nau'i na hudu wanda ce ƙira'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alwaridatu anhu wanda shi na ce muna hakim ya kulla babi danganci da ira'a wadda aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yaɗan ciciro muna wasu abubuwa waɗanda akwai saɓani na ƙurra'u ɓangaren karanta waɗannan kalmomi da ya ainihin zaƙulu muna to wanda shi ya ce haka manzan Allah ya karantar tare da cewa duk abin da ƙura'u saba'a suka karatu da shi kira'ata wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ta don ba zai yiwu ba su yi karatu da wani abin da ba shi na manzan Allah ya karatu da shi ba tun da daman su ma ɗalibai na wanda ɗalibcinsu ko malummansu sun kai ga sahabbai kowane in ka ɗauka daga malami ne zuwa malami ne sai an kai sahabbai wayanda suna suka ainihin samu karatun daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin za mu tashi layi na hudu ko ya ce darasta تستتيء من أنفسكم بفتح فا معناه من أعظمكم يتي درست من ذا الله يا كرنت درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست هكا وهكا حبس ya ainihin rawaito shi to shi ma manzo Allah abinda hakim ya rawaito ya karanta da rasta tare da cewa a ƙira'a guda uku na akwai waliya kulu darasta tunda darasta ƙira'ata ku su ce ka karanta to akwai darasta wanda ka yi mudarasa kamar ka karanta an karanta maka akwai ma waliya kulu da rusa wannan da rusa shi kuma abinda ya shahi babu shi muna fahimta to shi na sai ce tun da ƙira'a shiga ta manzala sai ce darasta tunda cewa qara'a bi maliki ko yace kaza siratu ruhlun nunshizun kazaka la tajri bita ya muhritu tace aidan bi fatihiya an yagulla wal ainu bil aini bi rafa'il ula to shi ne kuma sai ce da rasta tunda shi ne muna makaratun abinda ya ka shi na a karantar da mu abinda manzan Allah ya karanta haka ma tas tati'u ya karanta tas tati'u hal yastati'u rabbuka ko hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan min sama to manzo Allah ya karanta hal tastati'u rabbaka hal tastati'u sai ya zama rabbaka shin kana iya kana iya iya ma ubangijinka yalla ina fatan mun fahimta min anfusikum ko bi fatihi fa yayi ma fa'un fataha wannan min anfusikum ya zo cikin aya biyu ko لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم ko. رسولا من أنفسهم ko to akan karanta shi anfu amin anfa fihim ko ko da kad ja'akum rasulun min anfusikum yace min anfasikum min anfasikum da mi da fataha ta fa tunda mu muna abinda hafs ka karanta shi min an fu min an fusikum ko to amma shi sai karanta min an fasikum sai ce ma'anahu ma'ana ma'ana min an fasikum ai min a'azamikum daga a'azamikum ko ashrafukum ko ma'ana daga mai girman ku ko maɗaukakin ku amma ta ya min anfusikum daga kawunan ku ina fatan mun fahimta sai ce amamahum qabla maliki salihati ba'da safinatin wa hadhi shajjat karanta amamahum qabla maliki kahin maliki da kuma salihati ba'da safinati bayan safinati yace wa zai shajat wannan abun gana shajna ƙira'a wannan a minana amma safinatu ko fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun to ana karanta wa, wa minana wa kana ko amamahum don haka yace amamahum qabla malikin ko wa kana amamahum malikun sai ce kuma da aka ce salihatin ba'da safinatin ko abun ga ko amamahum malikun ya akuzu kulla safinatin salihatin ko a safinatin salihatin to kaga ce wannan akwai shuzuzi ciki ne muna gane ya ƙira'a ta shaz yalla mun fahimta tunda akwai wannan ƙira'a to amma ai ƙira'a shaza ma'anata minana an gaci ai tafsiri na ga ƙira'a mashuhura tunda ya an ce safinatin sai an gaci ya akuzu kulla safinatin to ba a gane komi shin ko wacce zai iya kamewa jirgin ruwa da kirmitsatsa da yamutsatsa da tsohuwa da gajiyayya da lalatacciya duk zai kame to amma yanka ce shi na kame dukkan jirgin ruwa sai yanka ce salihatin wadda take mai kyau kaga an hussara a safina ko an hussara ta sai ce sakara wa mahum bi sakara aidan shina karanta sakara marmakin ne abinda mun ka sani sukara wa mahum bi sukara yawma tazhalu kullu kullu mir'a kullu mir'atin ko amma arda'at وترى الناس سكارى وما هم ستي وترى الناس سكارى آه وترى الناس آه وترى الناس سكرى وما هم بسكرى to haka ita ma wata ƙira'a ta shira karanta haka nan akwai ita ma tana da ta uku wataran nasa sukari akwai abun ga ko a sa alifun gaban kafin ko wa mahum bi sukari ana karantawa haka ƙurratu a yunin liyam'i tunda ana karanta ƙurratu a ayunin fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum ce min ƙurratu a ayunin wannan da jam'i haka zai tafiya wattaba'athum ba'da zurriyatihim rafarifa abakariya jam'uhum واتبعتهم بعد ذريتهم يا كرمت واتبعتهم yace ba'da zurriyatihim abin da shiga cikin suratu atur na ko wattaba'atuhum zurriyatuhum ko to haka ya karanta tunda akwai kira abu amr wa atba'nahum zurriyatihim wa atba'nahum zurriyatihim to yace abinda manzo Allah ya karanta wattaba'atuhum zurriyatuhum ko ya karanta rafarifa marmakin ni rafrafin hudurin ko marmakin a abukariyin ko sai karanta a ba kariya sai ce jam'uhum wanga jam'i na jam'i na rafraf mina na rafarifa jam'i na abqari shi na abakariya muna fahimta wannan dai duk wani abu na wanda ya shahi ilimin ƙur'ani dama ya ce ilmu tafsiri to akan kawo komi na karatu ciki komi za a kawo da ƙura'u da mi da mi duk za a kawo ba wai ana koya maka wasu aya za ta ce kaza kaza ba sai annau'ul khamisu was sadisu nau'i na biyar da shidda ko arwat marawaita wal huffazu da alarammomi minas sahabati na sahabbai wattabi'in da mabiyansu allazina allazina tahiru ko waɗanda sun ka shahara bi hifzil qur'ani wa iqra'ihi wanda sun a shahara wajen karatun qur'ani da karantar da shi tunda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk makaranta na ba jahili da haka sai yace waɗanda sun ka shahara wajen har da ta ƙur'ani shahararrina haka kuma karantar da ƙur'ani na farko sai ce aliyun usmanun ubayyun zaidu walibn mas'udin biha za sa'adu aliyun daga cikin sahabbai akwai aliyun wanda ya shahara wajen har da ƙur'ani kuma ya shahara wajen karantar da ƙur'ani shina da ɗalibai kuma ai shina da musuhaf ko akwai musuhaf na aliyu wanda yana ganin iran ba a rasa shi akwai shi iran sannan usmanu bin affan akwai usman ɗan affan shahararre ne wanda kaga shina karatu ma shi an ka kashe shi duk in ka bibi tarihinsu za ka samu a wani lokaci zuwa wani lokaci suka halarci ƙur'ani a suka karancewa usman shina iya karance ƙur'ani ini lokaci guda shina sabkewa ga ini kuma da dare ma shi sabki muna ganiya sai ubayi binu ka'ab wannan shi ma yana daga cikin shahararri na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen sanin qur'ani da kuma karantar da qur'ani sai akwai zaidu wani zaidu akwai zaidu bin sabit alladhi zakara Allah ismuhu fil qur'ani ko shi ɗaya na cikin zahabbai an ka ambaci suna ne cikin qur'ani kaga idan za ka layu ashratul mubashshari na biljanna shi na ciki bai ciki balantana ma cikin khulafa'ur rashidin bai ciki to amma kaga wanda yayin da usman zai rubuta ƙur'a abun nan abubakar da umar yayi mai shawarar rubuta ƙur'ani kaga zai da shi na wa tunda shi na katibul wahayi ko a binwa a bin harisa na ko eh zaidu bin harisa ashe ba sabit ba a zaidu bin harisa haka nan nan kina wanga zaidu bin sabit shi na katibin rasulu ko haka ma wal ibn mas'udin akwai abdullahi dan mas'ud kai bi haza sa'adu da ma wannan ya ɗukaka shi abdullahi dan mas'ud ba shi na manzan Allah ya ce ba wanda ka son shi ji ƙur'ani kamar yadda Allah ya sabko shi ɗanye ne to shi saurari ƙira'a tawa ta abdullahi dan mas'ud shi na wannan tarihi ya nuna cewa manzo Allah ya ce mai ikra alayya alquran abdullahi ka karanta min qur'ani abdullahi dan masud ya ce aqra'uhu alayka wa alayka unzir ya za a yi in karanta maka qur'ani alhali kai an ka sabkar ma yace uridu an asma'ahu min gairi abinda naka so in ji wani na karanta shi wanda ba ni ba an ka ce ya ɗoko suratun nisa yana karantawa sai da ya kawo fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida sai manzo Allah ya ce ya isa yace ko da ni wayo wayo sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a idanu ne suna hawaye ya ce kaza abu zaidin abu darda kaza mu'azu bin jabalin ya ce haka abu zaid shi ma yana daga cikin makaranta na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma abu darda haka ma mu'azu bin jabal wayanda suna shahararri cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bangaren qur'ani a har da ce shi da karantar da shi to nan kaga mun ga diba babu abubakar kuma babu umar bai kawo abubakar ba bai kawo umar ba ko wanda kuma suna mayya cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi na wasu ganin a ba su haddace ƙur'ani ba to amma an ce an samu jayayya tsakanin ibn jazari da shi da imamu shatibi ya ce shi ba ma makawa abubakar ya halice ƙur'ani ya ce abubakar manzan Allah ya ba shi ya sa shi su bayar da sallah ko manzan Allah ya ce ya ummul qauma a ƙara'uhun ko likitabillah shi ya ce haka nan manzan Allah ya ce shi jagoranci mutane wanda yi su ni to kuma sai manzo Allah ce abubakar shiga gaba a ko to kaga akwai akwai ta ta burje ko alaikum salam a ban ji ba eh to ai can akwai wanda an kai ma umarnin ko a akwai kuma ai akwai dalili dalilin da adda kai manzo Allah ce mai i sati ɗai kaka ƙosa i biyu ya ce a'a ya yi karyar haka nan uku a i shidda ya ce ya yi karyar haka nan to sai maza Allah ce gadde ka wuce kwana uku ko to ai ba shi na nuna cewa in ka sabce ƙur'ani cikin ini guda kayan bid'a ko shi na nuna akwai dilala wadda ai manzo Allah ce abin da yake bai ce ya yi hani ga wannan ba ko ya yi hani akwai hani da kai za ka tattare ka rasa aiki ga kana jin ƙarhi da izza kaga cewa ai da lokaci ka ai lokaci na lokaci na awa nawa na tsakanin ini da dare eh awa goma sha mi awa goma sha hudu ko ba bantuka takwas aka cewa ba eh a ini da dare ni ce muku yan wato ga ku min kashe-kashe ko ku je min gaba ɗai ashirin da hudu to wani wani a awa biyu suna iya izihi goma ko wuce nan a awa biyu muna fahimta to wanda rayuwa ta can natsa mai yan nutsu shina iya wannan abu awa biyu wani shina iya sha biyar ka huta ba ka da aikin komi can ka kama ba ka da aikin komi kana iya ka yi muna fahimta amma mu zan kallo maluma don haka ni ba duk maganan kowane malami ne ka ɗuka ba don ka azani ina duka wallahi ba duk magana kowane malami sai na tsaya na yi diddiba na yi nazari na tahini ma in dan bibbincika dan idan zan kawai da wani ya ce kaza musamman akwai wanda ka son komi a bid'antar da shi bayyuwa muna fahimta bayyuwa idan manzo Allah ba ya ce abun nan ba matsala na ko bayyuwa kuma ai idan manzo Allah shi ja kunne na amma da wani zai iya ai ba wata matsala ta ba muna fahimta a to haka aka kawo tarihin kuma kayi kaɗan ka ce ma usmanu ɗan bidi'a sai dai masu tarihin sun kai ƙarya a eh kai to ce da na riƙe sauƙin da manzan Allah ya mini ko akwai abin da ka lazimta ma kanka in ka lazimta ma kanka yin haka nan to shi shi ka iya zama bid'a muna fahimta in lazimta ma kaina wannan abu to wannan zai iya koma kuma wata bid'a ba a ce dole sai ka sabke qur'ani duk ini ba muna fahimta amma ran da ka ji kuzari ko in kana da kuzari da yanayi da nishaɗi da iya saurin muryar ka da mi da mi wannan kana iyawa ni ko na gama da kwaya ha da saya saya bai iya harce qur'ani wallahi ko kwaya ni sha bai iya karanta shi na gaba garan bai iya ba muna fahimta kai ban ma iya ko akwai wuya in iya ko sati to amma wani ya wuce nan mu zan gaggana abubuwa a wasu malamai haka za su wani malami zai iya cewa bid'a na kuma wani je ba bid'a na ba muna fahimta kuma duka kowa zai iya kawo dalili ne kuma a ta tafiya in ka iya ka in baka iya ba dole na ba kuma ba a cilasta ma kowa dole sai ka karanta qur'ani ba cikin ini manzo Allah abin da fa'idar da ya kawo ya ce wanda zai karanta qur'ani cikin kwana uku ko wanda zai karanta qur'ani cikin sati sai ya yi fahimta ce da wanda ya karanta shi cikin kwana uku kuma haka na ba ɗaya na ba muna fahimta me yasa ga gardawa ga karatu ba fahimta sabila rada da aka yi mai amma wanda zai kira a irin akwai wani nishaɗi da wani tadabburi da saura sauransu kun dai tsaye da mu cikin karatunmu ko a to haka akwai abu darda akwai kuma mu'azu bin jabal waɗanda za a sanya su cikin makaranta wa akhadha anhum abu hurairata ma'abni abbasin ibn sa'ibi wal ma'ani بذين عبد الله ثم من شهره من التابعي فالذي منه ذكر wa akhadha anhum ya karba daga gare su wayancan abu hurairat abu huraira ya yi karatu ga wayancan sahabbai wayanda mun ka baro tunda dole shi karatu gare su abu huraira ya musulunta bai wuce shekara uku ya rage mu manzan allah shi wa fati tunda wasu na cewa an dawo da haibar ya ainihin a zu a garin abin nan garin madina ko a haibar abin da za mu gani shekara ta bakwai an kai yakin haibar to kaga lokacin nan aliyu da usman su ubai zaidu da waɗannan duka in mun musamman su su aliyu kaga sun yi kusan shekara goma ko shekara kusan ashirin ko sun yi kusan shekara ashirin tare da manzan Allah kashin abu huraira shi zu sun shekara ashirin ashe dole sai an yi mi dole sai ya ɗauki karatu gare su to kaga amma duk da haka nan ɓangaren hadisi sai ya zarce musu imami na wajen hadisi to kaka ya zan imami a imami na amma kuma wajen wa ƙur'ani kuma shi na daga cikin shahararri tun da aka kawo shi nan amma ba tsarin wayancan na ba ɗalibin su na so da yawa ɗalibi zai iya karatu da malami kuma ga malami shi hishi hici yalla mun fahimta to don haka shi da zaka kokari gare ya yi ta karatu ya karanto komi sannan ya dawo majalisin manzan Allah cikin ɗan lokaci kaɗan ya san komi kuma ya san ma abin da sahabbai ba su sani ba saura haka ma ibnu abbas ibnu abbas shi ma ya yi karatu ga wa'yancan ibn abbas tuna ɗalibi na na abdullahi dan mas'ud haka ibn sa'ib ibn sa'ib shi ma ya yi karatu ga wa'yancan to sai mala ce wal ma'ani abinda aka nuhi bi zaini da wancan ibn abbas da ibn sa'iba sai ce abdullahi abdullahi aka nuhi abdullahi bin sa'iba da abdullahi dan abbas tunda an ga ce shi ibnu sa'iba a shina da diya ba abdullahi ɗaya na ba shi ma abbas a shina da diya su a ƙili suwa duk diya na yana to da haka sai ce maka abin da shi ka nuhi da waɗannan biyu ɗin ibnu ibnu abdullahi a'i zaini ismul ishara na ga abdullahi abdutun da ai zaini abun gana tasniya na ko summa man shuhir sannan waɗanda sun ka shahara tabi'i daga cikin tabi'ai falladhi minhu zukir waɗanda an ka ambata cikinsu ina ganin ya kamata mu tsaya ko kasancewar su sahabbai ba su da wuyar ganewa amma tabi'ai suna da wuyar ganewa mu doka an ci an kawo afa afa ba gudana ba cikin tabi'ai kuma kibar akwai amfa bin yassar akwai ata'a bin abi akwai ma wani sa'idun ba gudana ba akwai sa'idu bin musayyib akwai sa'idu bin wahab akwai kuma sa'idu bin jubair to ana ya kamata a san wane na ikrima shi ma ba gudana ba muna fahimta alƙama ba gudana ba to ashe sai mu tsaya don mu gane yalla wani aka nuhi daga ciki mun fahimta marmaki in mun ka haka za mu tahi ya yi kai tsaye sa'idu bin jubair aka nuhi ko sa'idu bin musayyib ko sa'idu bin wahab da irin su ikrama wani ikrama aka nuhi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana